بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu wannan lokaci da muke gabatar da karatu a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafin babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi darasin da ya gabata mun tsaya ne inda malam ke mana bayanai game da karatu da liman kan yi a lokacin sallan azahar da mamu sallan asubahi muka fara da shi muka zo kan sallan azahar wanda insha Allah ta'ala yau kuma za mu tashi a matashiyar mu ta sallan la'asar kada mu manta a wancan babin mala ya mana magana akan abin da yake da matukar muhimmanci wanda ina tunanatawa yayin da mutum yake yin sallah a sirrance ba ana nufin mutum ya karatu a zuci bane ba a ce maka ba a ce a sirrance a zuci bane zaka yi ina fata an gane zaka yi karatun ne kamar rada kuma yadda ka saba kana karanta Qur'ani a bayyane haka zaka karanta shi a boye ina fata an gane kada ka ce wai a tunda boye ne ba zaka bi ka'idojin karatu ba to kana nufin cewa Qur'anin bayyane daban yake da Qur'anin da ake sirrantawa muka bayani akan cewa lalle wannan kuskure ne ya kamata mu gyara yayin da kake yin sallah ana buƙatar bakinka a ga yana motsawa tun daga shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna bayanin cewa suna gane karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da motsin gemunsa babu yadda za a yi gemu ya motsi idan baki bai motsa ba ina fata an gane sai mu kokari mu kiyaye da wannan Allah ta'ala ya mana gamo da katar malam yace salisan na uku salatul asri ababe ko surori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a sallar la'asar wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil ulayayn bi fatihati alkitabi wa suratayn wa yaqulu fil ula ma la yaqulu fil thaniya malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a raka'o'in farko guda biyu na sallar la'asar yana karanta fatiha wa suratai ne da kuma surori guda biyu an gane ko ya gama wannan suran tun daga farkon ta har zuwa ƙarshe sannan ya ƙara buɗe wata suran ya kai ta har zuwa ƙarshenta wa ya ƙulu fil ula ma la ya ƙulu fil thaniya kuma yakan tsawaita a ta farko fiye da yadda yake tsawaitawa a ta biyu kenan sallar la'asar in zai zama raka'an farko ta fi tsayi fiye da raka'a ta biyu ta fuskan yin karatu din wannan hadisi ingantacce ne rawahu al-bukhari wa muslim malam yace wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika malam yace lalle sahabbai sun kasance suna zaton cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikata wannan yana nufi ne an yudrika an-nas raka'a saboda mutane su yi sami wannan raka'a din an gane saboda mutane su samu wannan raka'a din shi yasa manzon Allah yake tsawaita karatu a wannan sallah ta la'asar din wannan hadisan Abu Dawud ya ruwaito shi da isnadi ingantacce da Ibn Khuzaima malai ya ci gaba da cewa wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadar khamsa qadar khamsa ashara aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a kowane ɗaya daga cikin waɗannan raka'o'in guda biyu na farko na sallar la'asar kwatankwacin ayoyi guda goma sha biyar qadaru nisfu ma yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn al-ulayayn fi adh-dhuhri rabin abin da ya kasance yana karantawa a raka'o'i biyun farko na sallan azhar amin yi magana mun ce wanne yana karanta kwatin kwacin nawa a na sallan azhar kwatin kwacin ayoyi 60 ko har mu kwatanta da suratul sajada suka ce wani lokaci yakan karanta suratul sajada a sallan azhar ina fata an gane to sai dai ya zama abin da za a karanta a sallan asar ya zanto rabin abin da za a karanta a sallan azhar ne malam yace wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsar min al-ulayayn manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sanya waɗannan rakawo'i biyun ƙarshe su zamto mafi gajarta sama da waɗannan rakawo'i guda biyun farko malai ce ƙadaru nisfuhuma kwatankwacin rabinsu an gane ku kwatankwacin rabin waɗannan ayoyi da yake karantawa a can tunda a wancan babu mun yi maganin cewa akwai halaccin mutum ya ƙara karatun sura ko wasu ayoyi a bayan karatun fatiha a waɗannan raka'o'i biyu na ƙashi mun yi magana akan wannan ko har a wata riwaya ta nuna cewa yakan karanta ayoyi kwatankwacin guda goma sha biyar ma an gane ko kenan ya halatta kai ƙari akan haka amma idan ka karanta fatiha wannan ma ita sunna ce mai zaman kanta kenan abin da ya fi dacewa wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan kada ka ce a ni barin ɗauki mai sauƙi kaɗai in yi to kuma nan baka ci ba idan kana son ka cinye shine dukkanin abin da kaji an ce manzon Allah yayi kokari ka kwatanta a rayuwarka ko da su wani lokaci ne ka rika dan canzawa haka za ga amfanin abin insha Allah tunda malamai suna cewa fal khairu kulluhu fil ittiba'i man salaf wa sharru kulluhu fil ibtida'i man khalaf alheri dukkanin shi yana cikin koyi da yan mazan jiya ne manzon Allah ke yana sahabban shi haka dukkanin sharri yana kunshe ne a cikin kirkira da waɗannan ƴan baya suka zo suka yi a cikin addinin musulunci malai ya ci gaba da cewa wa kana yaqra'u fihi ma bi fatihati alkitab gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a waɗannan rakawo'i biyun ƙarshe din yana karanta fatiha kadai ya yi ruku'i an gane ku kenan wani lokaci wannan wani lokaci wancan wannan hadisi ingantacce ne imam bukhari da imam muslim suka ruwaito wannan hadisi din sannan ma ya ci gaba da cewa wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyana wani lokaci manzon Allah ya kasance yana biyar da su aya guda ɗaya wani lokaci kamar yadda muka gwada wancan satin muka ce misali yana cikin yin karatu na sallah azhar ko la'asar in ya ga dama sai ya bayyana aya guda ɗaya kawai misali yana cikin karanta suratul jinni ko yana karanta suratul muzammil misali ina kan kaso sul jinni ne ya zo ta ayan misali kawai ana cikin yin sallah sai a ji ya ce wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba daga nan sai ya shirya shiga da karatun shi wannan ya halatta jama'a an gani bal sunna ce ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a an gane ko wannan shine abinda manzon Allah ya kasance na karantawa a sallan la'asar rabi'an na hudu salatul maghribi sallan magariba wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fiha ahyanan bi qisari mufassal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wani lokaci yana karanta qisari mufassal waɗannan ƙanana gajejjerun suri daga cikin mufassal mun ji kisarin fasar suna fara daga wani sura ne daga sotul mursalat ko har zuwa nas to irin waɗannan surori manzo Allah yake karantawa a sallan magariba an gane ko yana karanta waɗannan surori a sallan magariba wannan hadisin shi ma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi mana yace hatta innahum har ya kasance lalle su sahabbai kanu idza sallu ma'ahu sun kasance idan suka yi sallah tare da manzon Allah wa sallama bihim kuma ya sallame wannan sallan tare da su in sarafa ahaduhum dayan su sai ya tafi wa innahu la yubsira mawaqi'a nablihi a wannan lokacin yana iya ganin wurin da ya aje wannan din shi kibau an gani kibau wanda ake harbawa idan ka sallar magariba za ka iya zuwa ka gan shi inda ka ajiye shi ma'ana akwai sauran haske an gani ba kamar yadda muka saba bane yawancin magariba za ka ga sai dare ya fara shiga muke sallar magariba gaskiya jama'a wannan kamar yadda kwanakin baya liman yi magana kuskure ne eh kwarai da gaske inda zai harba kibiyan shi a wannan lokacin zai ga wurin ta faɗi saboda haka abu ne wanda yake da muhimmanci zamto ana gabatar da wannan sallar magariba din da wuri saboda samun wannan falala ke ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana aiwatarwa da sahabbansa malam ya ci gaba da cewa wa qara'a fi safarin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin halin tafiya bittini wa zaitun يا كرنت والتين والزيتون في الركعة الثانية الركعة تبيو تسلم مغربا to kun ji irin waɗannan kisari mufassal din aka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake karantawa a sallan magariba wannan hadisi kuma ingantacce ne imamu tayalisi da imamu nasa'i da imamu ahmad a imamu tayalisi da ahmad suka rawaito wannan hadisin da sanadi wanda yake ingantacce malin yace wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwali mufassal wani lokaci manzon Allah ya kasance yana karanta tiwali mufassal mafiya tsawo daga cikin al-mufassal sune daga cikin daga suratul qaf har zuwa suratul hadid ko suratul mumtahana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta waɗannan surorin wani lokaci wa awsatuhu wani lokaci kuma yakan karanta yan tsaka tsakiya daga suratul saffi har zuwa mursalat ko har zuwa sotul ma'arij mala yake fa kana taratan wani lokaci ya kasance yana karanta ya qara'u billazina kafaru wa saddu an sabilillah wani lokaci ya kasance yana karanta allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum suratu muhammad wani lokaci manzon Allah yakan karanta wannan suran a sallan magariba tun daga farkon ta har ƙarshe an gane ko manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam mafi alherin malami a bayan kasa wa taratan wani lokaci kuma bi tsuri yana karanta suratul tsur wa tsuri wa kitabin mastur har zuwa karshen ta shafi biyu da rabi ne manzon Allah yakan karanta wannan a sallar magariba wa taratan wa alaikum salam na'am to ninawa ya sa sura ta hamsin da biyu ne aya ta aya arba'in da tara suran take da shi eh yana nufin sura ne a jerin giyan ayoyin qur'ani surorin qur'ani tana tana jerin gina na hamsin da biyu sannan kuma yawan ayoyinta arba'in da tara wannan hadisi kuma ingantacce ne imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito wannan hadisi ne wani lokaci yakan karanta suratul mursalat malam yace qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wa sallam ita ce surar karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta a sallolin da ya gabatar masa habbai an gani suratul mursalat ita ce suran da ya karanta ta karshe kafin barin shi duniya a sallah tunda ya ce ai qara'aha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam sallan magariba ta karshe da ya a duniya wannan suran ya karanta suratul mursalat wa kana ahyanan wani lokaci ya kasance ya qara'u bi ya ya qara'u bi tuwa bi tuwali qulayaini wani bi tsuri kulayaini wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ɗaya daga cikin waɗannan surorin mafiya tsayi shine at-turi kulayaini an gane ɗaya daga cikin surori waɗanda suke masu tsawo a cikin alqur'ani al-a'raf yana karanta suratul a'raf fi rak'ataini a rak'o'i guda biyu wai malam Muhammad suratul a'raf izu nawa ne izu biyu ne da kwata izu biyu da kwata izu biyu da sumuni ɗaya to manzo Allah yakan karanta wannan suran a sallar magariba ya raba ta kashi biyu raka'a ta farko ya karanta rabi raka'a ta biyu ya karanta rabi a sallar magariba kenan ya halatta a tsawaita kuma ya halatta a takaita da gwargwadon yadda abin nan munasaba ta kama yawwa in ana sa tsawaita kuma dole sai a fara da wuri kenan kuma kamar yadda ne bayani ne jama'a sallar magariban nan ya kamata ya zamto da wuri rana na fadawa a kira sallah dan idan ka je birane zaka je ka sallar magariba sannan ka dawo kana yawo kaga komai fili komai kana iya ganin shi a fili ba wai ba wai sai duhu ya shiga ba yawanci waɗannan cewa ake ko sai ta nuna ne ko ko yare oho ko kamar yadda muka saba al'adance lokacin azumi sai a ce ai sai an kira sai an kira za a sha ruwa kowa ya ce oho wanda ya rubuta sifatu somin nabi sallallahu alaihi wasallama al-hilali yake cewa wannan ma bid'a ne in kai haka kai bid'a cikin addini wa yake maka sai an kira sallah manzo Allah cewa yake wa idza qabala al-layli min hahuna wa adbara an-nahara min hahuna faqad aftara as-sa'id shikenan idan dare ya bullo ta gabas rana kuma ta juya ta ina ta yamma rana ta faɗi manzo Allah ta faqada afṭara ṣā'im ai mai azumi ya riga ya sha ruwa ko baka ci koyi ma ka sha ruwa ko manzo Allah ya ce al'umma ba za su taɓa gushewa suna kan alkhairi matukar suna jinkirta sahur suna kuma gaggauta buɗe baki a wannan lokacin da za ka yi amfani da wannan lokacin kana cin abu a bakinka ka ɗaga hannu kai addu'a ya Allah ka bani kaza shikenan addu'anka ta karbi haka manzo Allah ya faɗi yace mai azumi yana da wata addu'a da ake karba masa wannan addu'an ba a taɓa jin karɓarta matuƙar yayi addu'an ta karbu da ka sa abu a bakinka ka ci ko ka sha sai ka ɗaga hannu ka roki Allah bukatunka na alkhairi Allah zai biya maka insha Allah Allah ta'ala ya datar da mu eh to kaga wannan kuma shi ya zo da sabon abu shi ma ko za akwai wanda yake da dabino sai ya fara addu'a ya ta addu'a sai ya gama addu'ar tukunan sannan sai ya sa a baki shi amma manzo Allah ya ce inda fitrihi yayin da yake yin buɗe baki kenan sai ya sa abuwan a bakin shi ya ci sannan sai wannan addu'a din ina fata an gane malam yace wa taratan wani lokaci manzo Allah yakan karanta al-anfal fi rak'atayn yakan karanta suratul anfali a raka'o'i guda biyu rak na sallar magariba yas'alunaka 'anil anfali har zuwa ayar karshe a cikin sura din yakan raba suran kashi biyu ya karanta rabi ya karanta rabi a rakawa'i guda biyu na sallar magariba kenan yana da kyau ma mu fara koyi da wannan sunna din wani lokaci a takaita wani lokaci kuma a dan tsawaita din tunda dai an karanta ko mun karanta mun ji ai ina ganin babu wanda zai tsaki insha Allah tunda ya san bin sunna ne ko ba haka bane kuma ita sallah kakan samu ƙarin lada a cikin ta kwatankwace da irin gwargwadon abin da limin ya karanta a cikin sallan fa domin yawan abin da liman ya karanta yawan iyaka abin da zaka samu lada na Qur'ani iyaka abin da liman ya karanta kuma ma mun kuna da kwatankwacin wannan ladan haka nan iyaka takaitawan shi iyaka takaituwar ladan ku eh masu fake baya ba sai lada to sai ku kun ji eh ai ba tsaki ai ba su liman kai ta tafiya kawai a'a to ai su zamanin manzo Allah isra'i ai ba ana yin ta bane irin namu wanda za ga minti 30 ko minti 40 wani ya zo ya tsaya ya tsaya ma akai ya zo ta tsaki da Allah malam da Allah an ce kaza kaza a'a manzo Allah ya fi son ma a dan jinkirta ya zanto an dan sami dan lokaci ya dan tura haka sai da yadda yadda ake yi amma sai ga wani an zo an zo an an zo lokacin sallah yayi ana karatu a masallaci shi ya fita waje yana surutu ana zuwa kuma lokacin sallah ne sai ya zo ya tsaya kai malam lokaci yayi mana yau zo duba yana duba agogo ko yana kallon agogo wai shi dai a zo ya sallah shi dai ya tafi gida kai jafa'in ba kawai al'arabu al'arabu Allah ka tsare mu da jahilci eh ba ba mun ce ba za a duba bane ai tsaya ka ji ba kullum bane ake ɗauki sallah ai amma in ta zo ran da ake ɗauki wani sai sallah mai je sallah shi a waje tafiye shi illa iyaka amma ni abin da nake cewa shine ba za mu je da bin sunnar manzon Allah ba saboda wannan tsaya ka ji sannan na biyu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa Mu'az dan Jabal ko yace mai afattanun anta ya Mu'az yanzu kai kana son ka zama fitinanne ya Mu'az kana jan mutane sallah haka da sauransu amma kuma sai gashi manzon Allah bai daina jin sallah ba har ya bar duniya me kake tsammani su kowane irin mutane ana gudanar da su da gwargwadon imanin da gwargwadon irin fahimtar da suke shi na addini a masallacin manzon Allah yake yin wannan babu wani sahabi da ya taba cewa yau ya sallame sallah manzon Allah yana shi ya fita ba taba yi ba ko darsa shi ba wanda taba ji a zuciyar shi saboda zamanin da wahayi ke sauka ana mai da muhimmanci wajen koyan karatun Qur'ani da wajen sanin ma'anar Qur'ani mu kuma yau mun kaurace ma alqur'ani ta fuska hudu mun kaurace mai ta fuskan karanta shi mun ƙaurace mai ta fuskan sanin ma'anar shi mun ƙaurace mishi kuma ta fuskan aiki da shi sannan mun ƙaurace mishi ta fuskan karantar da shi da kuma ƙoƙarin yin umarni da aiki da shi waɗannan fuska hudun babu inda ba mu yi ba jama'a ko akwai mafiya yawan mun san mu je mu nemi kuɗi awa nawa gaba ɗaya tun daga safe har dare yana ofis bai taɓa karanta aya ɗaya ta Qur'ani ba ka ku duk duniya ba hasaran da yafi wannan kana zaune baka komi sai dai karanta ya bude BBC nan an gama ya bude can ya shiga internet nan ba zai taɓa ma duba menene halin da addinin shi yake ciki ba a duniya ballanta na yaji zafin wani abu da ke faruwa a ƙasar Syria ko a ƙasar Afghanistan ko wani abu ya ji ciwo a ran shi ya ma ƴan uwan shi addu'a na gari wallahi sai mai imani yanzu duk ababen da kake ji ana yi a Maiduguri da ina ne wallahi akwai musulmin da baya jin komai a zuciyar shi shi gani yake wasu mutane ne kawai suka jama kansu an jama kansa kawai rigima kawai ana zaman lafiya wani shaka yake gani na ruwan shi saboda mai zuciyar ta riga ta mutu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadi yake cewa ma min alqulubi qalbun illa wa lahu sahabatun ka sahabati alqamar babu wata zuciya ta ɗan adam face tana da wani irin girgije wanda yake kaman girgije wanda yake rufe wata a lokacin da wannan watan yake ya fito a sama idan wannan girgijen ya zo ya rufe hasken shi to za ga cewa saman ta zama diɗin gari za ga babu haske jama'a haka ne sai manzo Allah yake to kamar haka ne zunubi yake zuwa yake rufe hasken imani a cikin zuciyar bawa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wurin yana nuna cewa zuciyoyi guda nawa ne guda hudu alqulubu arba'a yace qalbun ajrad fihi sirajun yuzhir akwai zuciya wacce take tsantsan zuciya fesfes fihi sirajun yuzhir wanda zaka ga akwai wani haske wanda yake fita a cikin zuciya zuciyan tana sheki saboda imani sai manzon Allah ya ce wa zalika qalbul mu'min wannan ita ce nan zuciyar mutum mumini kuma Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida yana cewa qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hakika wani haske ya zo muku da wurin daga wurin Allah da kuma wani littafi mabayyani Qur'ani in kana karanta shi zuciyanka tana ƙara haske faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam Allah wanda ya so ya shirye da shi sai ya bude kirjin shi ga fahimtar addinin musulunci yana karanta Qur'ani yana kokarin aiki da Qur'ani yana kokarin sanin ma'anar Al-Qur'ani amma mun rasa wannan a cikin mu kun ga qalbun ajrad fihi sirajun yuzhir daga nan sai manzo Allah ya ce wa qalbun aghlaf da kuma zuciya wacce take rufaffiya dodaddiya gaba daya manzo Allah ya ce wa zalika qalbul kafir wani ce zuciyan kafir daga nan sai manzo Allah ya bayanin zuciya ta uku sai ce wa qalbun a tumidduhu maddatan da kuma wata zuciya wacce take da bangarori guda biyu maddatu imanin wa maddatu nifaq wani lokaci imani wani lokaci munafurci manzon Allah ya ce to a cikin waɗannan ababe guda biyu suke juyi a cikin wannan zuciyar guda ɗaya dukkanin wanda ya rinjaye to akan shi mai wannan zuciyar zai tafi in akan munafurci ne akan munafurci idan kuma akan wannan ne to wancan kuma sannan wa qalbun mankus akwai zuciya wacce ita kuma take mankus e kasashiya arrafa ma'anka ya sani ya taki wa absara thumma ami ya gani amma ya makanci shi yasa Allah yake cewa wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zamto kamar waɗanda suke cewa mun ji alhali ba sa ji a'a mun ji ma'ana ba ji bane wanda zai amfana da zuciya ballantana ya aikata wani aiki sai dai ce mun ji kawai amma wahum la yasma'un sai manzo Allah ya ce wa zalika qalbul munafiq wannan ita ce zuciyar munafiki to yanzu kowa sai ya je a cikin nan kowa ya je ya gwada zuciyar shi a cikin waɗannan zukatan da aka ambata guda hudu don Allah a cikin wanne kake kuma so nawa ne kake zama ka karanta qur'ani ta'abbudan lillah ta'abbudan lillah yadda ka zo masallaci domin ibada ka dauka cewa wata ibada ce da Allah ya sanya maka dole kai ka zauna a gida ka karanta alqur'ani ka bakan ka fada don Allah ka duba cewa a wata kuno kake karanta qur'ani qur'ani ba an yi shi bai dan aje shi a cikin a wajen ma'ajin shi a'a an yi shi ne domin karantawa shi yasa da Zakir Naik jiya ina karanta ina duba Facebook yake cewa the Quran is not meant for the shelf but is meant for the self Qur'ani an yi shi domin zukata domin kan mutum mutum ya karanta ya amfana da shi amma ba an yi shi mai domin aka aje shi akan kanta a rika kallon shi kawai yana ba da sha'awa ga azumi na zuwa wani sai azumi zai tsaro wani tafsiri ya daina yin tafsiri in a watan azumi ya kare ya daina da ya ji ma an karanta wata aya sai ji kai shi dirin shi ya ɓaci ko kullum wa'azi wa'azin nan wai ba za a samu ranar da za a ɗan huta ba ba za a huta ba wallahi jama'a akwai masu irin wannan zuciyar akwai wanda kuma idan ana yin karatun ma ana magana a qur'ani aka ce Allah ya ce karatu ga shi ba da shi ake yi ba da wasu arnan da ake yi can shi yana ganin ba da shi ake yi ba jama'a haka ne a cikin mu nan akwai wanda in aka zo aka karanta wata aya shi ba zai duba kanshi ga cewa shi aina ya auna kanshi a wani ma'auni zai aje kanshi ba wallahi haka ne sai da ce kafiran makka sai ya dauka kawai su ne kadai ke da wannan ɗabi'ar bayan kuma gashi nan yayi kane kane a tare da mutum akwai mutumin da zaka ganshi kwata kwata bai da alaka da addini amma ka zo magana addini su ne masu sa baki su ne masu nuna iko masu nuna isa su zo su rika fitinan muminai suna ganin cewa su masu izza ne saboda Allah ya ba su baki habawa ai rayuwa ce duniya ce sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara mishi yarda yana cewa law anna idza mitna turikna lakad al maut rahatan li kulli hayy yace da a ce idan mun mutu za a kyale mu ne ba za a tambaye mu komai ba da mutuwa ta zame mu kowa hutu yace walakin na idza mitna bu'ithna sai da yadda al'amari yake mu idan mun mutu za a tashe mu wa nas'alu ba'du an kulli shay'in bayan mutuwan za a tambaye mu game da komai duk abin da ka aikata sai an tambaye ka wallahi sai ka ba da shaidan ya kai aikata shi kuma Allah yace ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid babu wani wanda zai izo wajen Allah ya canza magana ya ƙarya kuma Allah ya ce da ɗai ban zamto mai zaluntan bayi ba man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wanda ya aikata alkhairi domin kansa haka nan wanda ya munana domin kansa Allah ya ce wa ma ana bi dhallamin lil abid ni din nan ban taba da ɗai ban zamto mai zaluntan bayi ba jama'a akan irin wannan taban domin imani yana buƙatar caji jama'a imani yana da bukatar a rika caja shi lokaci bayan lokaci domin imani kullum yana raguwa ne da raguwan aikin alkhairi yana karuwa ne da karuwan aikin alkhairi duk halin da kake ciki wallahi jama'a za ka karanta qur'ani za ka ga hanyoyi nan yanzu kai kana da kana da maganan ma za ka iya faɗa ma Allah cewa kai baka da ilimi kai baka sani bane kake addini jahilci hansa din nan gashi nan ko ina za ka sa karatu ka ji satellite gashi nan ko ina ana kallo dvd gashi nan ko ina su an ce ne za a sa maka a jikin music kai kuma suka ji karatu ba shi kenan ba Allah ya hore maka yahudawan suna maka komi da komi kai kana huce a gida ka sa karatu ka ji ka sa kaza amma ya zamto dan zaman da zaka yi a wurin koyon karatun ba za ka yi ba karatun da malum masu ke ce kuma baka da rabo a ciki kai wai wannan kwarai da gaske mutum yana nan sami naka zai labirarin madina can ya kwaso littafai ya karanta duk abin da zai karanta ya bincika duk abin da zai bincika a duniyan nan akan wayanka nan zaka sa sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud duk wani littafi da ka sani zaka sa ko ni a waya ta yanzu zaka ina da su duk littafan nan kutubu sitta da loading din zan yi kawai in sa ina karantawa in larabci in larabci in na turanci in na turanci to menene a wurin jama'a me muke jira yanzu muna da uzurin da zamu iya kaiwa Allah mu ce mu Allah wallahi wato lokacin ne amana kankanta a dan mai da mu mana ko za mu aikata aikin alkhairi sai Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu liman huwa an kale sun mutsiyata ko da sun koma duniya za su koma kan wancan abin da suke kasance suna aikatawa Allah ta'ala ya bana gaman katar Allah ya shiryar da mu to jama'a kun ji wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta waɗannan surorin an gane ko a sallan la'asar kenan ko magariba ko na'am sai ma da yake alƙiratu fi sunnatul maghrib lokaci yayi ko نعم ايه القراءة في سنة المغرب قراءة السنة تسلم مغربا كمان مثل زي سلم نافلة أبان سلم مغربا ميزي كرنتا وأما سنة المغرب البعدية أما كاد السنة مغربا وجهك أنت أبان سلم مغربا دين فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد manzon Allah ya kasance yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad sallan nafila da zaka yi raka'a biyu bayan sallan magariba to kun ji abin da manzon Allah ke karantawa ina fata an gane wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah ina ganin saboda kurewar lokacin za mu takaita ne ko ku saura man nafi ya ba dole bane sai mun karasa sai mun kai ta ƙarshe inda akwai kamar sauran minti biyar haka sai mu ci gaba mu karasa ko wanda tambaya a yi an ƙara biyar ko na ba tambaya mu ci gaba wa alaikun salam wanne ya magana to na salatu da isha khamisan na biyar salatu da isha'i sallan isha'i كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وصف المفصل من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كثن جينا كرنتاوا أولا الركو إبين فرقون سلي إشائي دا وصف المفصل ودنا مفصل إندي أمانة كيا أنغانيكو wanda mun shayin bayani akan wannan wannan hadisin Imam Nasa'i da Imam Ahmad suka rawaito shi da isnadi wanda yake ingantacce فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها wani lokaci manzon Allah yakan karanta wa shamsi wa duhaha a sallan isha'i wa ashbahuha min as-suwari da surorin da suka kamanceceniya da ita wa shamsi wa duhaha din ta yanda irin su lawu qasimu da irin su wal layli idha yaghsha ina fata an gane da irin su wattin da irin su ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da dai sauran waɗannan surori din wa taratan wani lokaci kuma yakan karanta bi idza sama'un shaqqat yakan karanta idza sama'un idza sama'un shaqqat wa kana yasjudu biha manzo Allah ya kasance kan yi sujada wa idza quri'a alaihim alquranu la yasjudun manzo Allah kan yi sujada a wannan lokacin an gane a wannan wurin manzo Allah ya zo a wannan suran yakan yi sujada a wannan sura din kamar yadda muka sani dama tana ɗaya daga cikin surun da ke da wurin yin sujada malam ya ci gaba da cewa wa qara'a marratan fi safari wata rana manzo Allah ya karanta ya karanta a cikin halin tafiya bitini wa zaitun ya karanta suratul tini wa zaitun fi rak'ati al-ula a raka'a farko ta sallar isha'i mana yace wa naha an italati al-qira'a manzo Allah yayi hani sallallahu alaihi wasallam game da tsawaita karatu wa dhalika hina salla mu'adh ibn jabal wannan ko ya kasance ne yayin da mu'adh dan jabal yayi wa mutane sallah لأصحابه العشاء يو متاننش صلى العشاء فطول عليهم سيق ويتام سقري دقشي فانصرف رجل من الأنصار فصلى سيق دقشي متانن متانن قرم مدينة سيق دقشي ونن صلى دين يصلى شي كدي فأخبر معاذ عنه سيأك بي ومعاذ بن جبل لابار ونن متمن لأيكة ونن أيكي نعم فأخبر معاذ عنه sai aka bai wa mu'azu dan jabal labarin abin da wannan ya aikata faqala sai mu'azu dan jabal yake cewa innahu munafiq lallai shi munafiki ne wannan irin yadda muke yi a yau da mutum ya aikata dan wani aiki dan kyas ka ai wani munafiki ne ai algungumi ne ai kaza subhanallah zannu bil mu'min bil mu'minina khaira rika yi mu'mine da tuna alkhairi kafin kai mutum gargara ta munafinci sai an bincika yadda al'amura suke sosai yadda ya kamata kare ya zamto muna itlaqin kalmar kawai akan mutane muna ba su abin da bai dace ba walamma balaga zalika ar-rajulu yayin da wannan labari ya ishe wannan mutum dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu sai ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari fa akhbarahu ma qala mu'az sai ya bashi labarin abin da mu'az dan jabal ya fadi akan shi fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'az a turidu an takuna fattanan ya Mu'az yanzu kai Mu'az kana son ka zama fitinanne ne ka rika fitinan mutane a cikin sallar su an gane ko innama innama amamta nasa na'am ina idza amamta nasa idan za ka yi wa mutane jagorancin sallah faqra bish-shamsi wa duhaha to ka karanta suratu shams wa duhaha wa sabbih isma rabbika al-a'la da sabbih isma rabbika al-a'la wa qara wa qara wa qara bismi rabbika alladhi khalaq da suratu iqra wal layli idha yaghsha da wal layli idha yaghsha fa innahu domin yadda al'amarin yake yusalli wara'aka al-kabir manyan mutane masu girman shekaru suna sallah a bayanka wa da'if da wanda yake mai rauni wa dhul haja da kuma wanda yake mai neman biyan bukata na'am na'am eh yantan wanke nan kwarai kuwa wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari da Muslim da Nisa'i suka rawaito wannan hadisi ne ko masu ko mai basir wanda kuma tusa suka matsa masa da yawa ko shi ma ya zama zulhaja an gane duk mun karanta wannan bayanin a baya ai ko har mun faɗi sunan sahabin haka ne ko har mun faɗi tarihin shi cewa ya mutu yana shahidi a wurin yaƙi salim sunan sahabin salim har ya zamto ma'az dan jabal ya je wajen manzo Allah ya ce kai manzo Allah nayi ƙarya Allah kuma yayi gaskiya ni na ce da shi munafiki Allah kuma yayi gaskiya saboda gashi ne yayi yayi shahada a wurin yaƙi ni nayi ƙarya Allah kuma yayi gaskiya abinda mu'az ya faɗa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kaji adalci Allah ta'ala ya latar da mu insha Allah ta'ala anan zamu takaita da fatan abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ta'ala ya tabi tarayya cikin lada wanda kuma ne kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ta'ala muna roƙon shi ya biya mana gaba daya muna roƙon Allah ta'ala dukkanin fitintunu da suke tasowa a kowane sashi na duniyan nan Allah muke roƙo ya karo mana da waɗannan fitintunu ɗin Allah muna roƙonka ka ɗauka musulunci da musulmi a ko'ina ƙaskantar da kafirci da kafirai a ko'ina a faɗin duniya ya Allah waɗannan in shi'a da suka shiga ƙasar Siriya suke kashe ƴan uwan musulmi suke keta alfarman addinin musulunci suke kashe yara manya tsofaffi kowa da kowa suke kashewa Allah muna roƙonka kaga abin da suke yi ya Allah muna roƙonka ka dammara su Allah ka dagargaza su Allah ka maida musu da mugun nufinsu a kansu Allah ka sanya dukkanin munanan tanajin da suke yi ya zamto mummunan tanaji ne a kansu Allah ka sanya dukkanin wannan makamin na guba ya zanto a kansu zai kare Allah muna roƙonka dukkanin mugun nufin da suke da shi da addini musulunci da musulun da musulmi gaba daya Allah muna roƙonka mai da musu da wannan makircin a kansu Allah muna roƙonka jarabce su da bala'i ka jarabce su da musiba Allah ka shagaltar da su da kawunan su Allah ka hana su sukuni ka hana su zaman lafiya ya Allah ka kuntata musu a gidajensu Allah ka kuntata musu a cikin kasuwancinsu Allah ka kuntata musu a cikin dukkan al'amuransu da su dukkanin Yahudawa da Arnawa da su yaki musulunci a nan faɗin duniya muna tawassuli ya Allah da wannan zama da muka yi Allah muna roƙon ka amsa mana wannan addu'o'in namu Allah kuma ka karfafe mu da imani ka ba mu ikon gyara ayyukan munana zuwa kyawawan ayyuka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Allah ya samu dace mala yace wa kana yad'uhuma ala sadri manzon Allah ya kasance ya daura su akan me akan ina akan kirjin sa kenan masu daura akan cibiya kuskure ne masu daurawa ɗan saman cibiya kaɗan shi ma kuskure ne ina fata an gane abin da ya fi shine ka ɗaura shi a saman kirjinka ko saman nonuwanka nan duk dai sunan shi na saman kirji ina fata an gane anan inda yace wa amara bidhalika ashabuhu inda yake ashabuhu na inda yace wa kana ahyana yaqbidu bil yumna ala al yusra ma la yafiki mana wata lamba ta kasa yace an-nisa'i wa darqutni bi sallin sahih wannan hadisin imam darqutni ya ruwaito shi da imam an-nasa'i bi sanadin sahih da sanadi wanda yake ingantacce wa fi hadha al hadith ma la yati a cikin wannan hadisin akwai dalilun ala anna min sunnati alqabd min sunna alqabd yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisin muna fahimtar qabd sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil hadith al-awwal al-wad'u a hadisin farko kuma mun fahimci akwai wad'u kun ji da mun ci akwai wad'u akwai mene qabd ina fata an gane sai ce mutu wa fil hadithil awwal al wad'u hadithin farko yana mana magana akan wad'u shine daura hannun dama akan na hagu haka ba tare da mutum ya rike hannun shi ba haka ina fata an gane inda muka ce qabdu kuma shine mutum ya rike nan wuyan hannun shi da kuma wannan babban yatsan a sama haka ko sai mala yace fa kullu yace fa kullin sunna fa kullun sunna dukkanin guda biyun nan dukkanin su sunna ne sun tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin guda biyun nan kowanne kai ya tabbata in so samu ne wannan karan kai wannan wannan karan kai wannan saboda ya zamto ka samu ihaba wajen aiwatar da sunna mala yace wa ammal jam'u bainal wa ammal jam'u bainal wad'u bainal wad'i wal qabdi الذي استحسنه الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية ما ليتي أما جمعي da ake yi hadawa tsakanin wadu'u da qabdu da wasu sashin masu masu bin mazhaba ta hanafiya suke yi fa bid'atun ma la yace wannan bid'a ce ma la yace wa suratuhu yanayin yadda suke yi kama zakaru kama yadda aka ambata an an yaba yaminahu ala yasarihi shine